أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد yan wana musulmi mazanmu da matanmu a wannan babban daki na taro a wannan babban birni na sokoto a mun haɗu ne kamar yadda mai girma kwamishina na harkokin addinai na wannan jihar sokoto dr jabir bin abdullah jabir bin abdullah Dr. Jabir Sani mai hula ya sanar da mu a gargashin wannan kwamiti na Al-Yatim Charity Initiative. Al-Yatim Charity Initiative IYCI wannan gari na Sokoto. Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya sa mu cikin aljanna kamar yadda manzo Allah ya ce ana wa kafil yatimi fil jannati ka atai. da ni da mai kulawa da maraya a gidan aljanna kamar haka ne makaloli sun gabata zantuka sun gabata maganganu sun gabata masu tarin yawa kwarai da gaske wanda manya-manyan malamai suka gabatar da zancen ƙarshe da mai girma sadauki ya kawo mana yanzu nake ce masa ai da ma an tashi mutum ne mai fasaha da basira ya yi dabara duk ya faɗi zuwa abin da ya kamata a faɗa Allah ya saka masa da alkhairi ni abin da suka dora min nauyi ne magana akai shine muhimmancin a ciyar ai infaki a taimaka a agaza wannan kungiya mai albarka in kun ba ta ita ma bayarwa take ita kawai yar kai sako ce da suna da shi da ba za su yi taro su ce ku taimaka musu ba amma ba su da shi ku gode wa Allah sun bayar da lokacinsu sun yi mun mayafina ya ce wallahi da a ce ina da shi abin da zan ba ku iya adadin waɗannan bishiyoyi da wannan ganyaye wallahi da na ɗauka na ba ku sun malata ji duni bakhilan wala jabanan wala kazzabashi ba kuma ba za ku same ni matsoraci ba kuma ba za ku same ni magareci ba ya bayar ya bayar wannan almasalu tatbiqi kenan misali na buga misali irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda wannan kungiya ta dauka take Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi anfiq unfiq alayk ya kai bawa ka ciyar ka bayar ni kuma zan ciyar da kai zan baka zan taimaka maka hadisin muslim alkawari ne Allah ya yi duk wanda ya bawa wani sai Allah ya ciyar da shi. Sala, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal ka gaya wa bayina wanda suka yi imani wannan kira ne Allah yake yi ga masu imani ka ji abin da Allah ya ce masu imani ba zai da sallah ba Allah ce wa yunfiqu ku ciyar mimma razaqnahum daga abin da muka ba su sirran aboye ko ta akawun gashi nan ka ɗauka ka tura shi ne sirran ko naira goma ne ko naira ashirin ne ko miliyan goma ne ko miliyan ashirin ne wa alaniya ko ka fito fili ka ce gashi na bayar bariya ba ne mutum ya ba da taimako irin wannan ya faɗa a fili wannan bariya ba ne ya yi don ya zaburar da wani ainihin niyyar tana cikin zuciya amma ya yi don ya karfafa wani Allah ya ce ku ciyar sirran wa alaniya kafin wata rana ta zo babu saye babu sayarwa ba business kuma babu wani abokantaka da wani zai iya taimakon wani ku sani cewa malamai sun yi mana bayani abinda ake nufi da infaki ciyarwa dinnan shine ikhrajul mali at-tayyib fi at wal mubahat ka ciro dukiya ta halal ka bayar da ita cikin yi wa Allah da'a da kuma abubuwa na halal إخراج المال الطيب شروع كذا إخراج دقا أخرج يخرج إخراجا بتروى an kira ka ne don ka fitar don ka bayar kuma ka ba da mai tsarki mai kyau don a taimaki musane a taimaki mabukata su ne waɗannan talakawa su ne waɗannan miskinai su ne waɗannan mabukata ibnu Allah ne yake cewa annafaqatu hiya sa'irul mu'ani ai an ce annafaqa ciyarwa kalmar an ɗauki ciyarwa saboda ci ɗin shi yafi yawa amma ba iya cin baki ba kadai ake nufi yasa wannan kungiyar ta gaya muku tana bayarwa tana shayarwa tana ɗinkin sallah tana ɗaukan nauyi tana gyaran kaza tana kaza shi wannan malamin yace annafaqatu hiya sa'irul mu'ani min kiswa har su tuftarwa a bawa marayu kayan sallah a bawa marayu kayan makaranta wa nafaka da ciyarwa wa sakan da wurin zama alaman ya'ulu ga wanda kake daukan nauyi ko kake taimaka cikin iyalai da yaya da khadam da kuma marayu da duk wasu mabukata ibnu qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani karkashin ayan nan da Allah ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah madaukin sarki yayi bayani a cikin wannan aya a cikin suratul baqara ibn al-qayyim yayi bayani cewa abinda Allah yake nufi shine wa zai ba wa Allah bashi kuma sai Allah ya amfani da bi altafi anwa'il khitab bi altafi anwa'il khitab nau'i na khitab nema zance labari da zai bayar bukata tattaunawa sai Allah ya zaɓi lafazi mafi taushi bi altafi anwa'il khitab dan a jawo hankalinka wannan yake nuna idan za a kira mutum a ce ya taimaka to kar a zage shi a ce ya taimaka a a zaburar da shi a kwadaitar da shi a ce masa Allah ya ce a ce masa annabi ya ce kisa hatta wanda ya halicci dan adam ya yi amfani da bi altafi anwa'il khitab shine al-istifhamu al-mutadamminu ma'ana talab shine altafi anwa'il khitab al-istifham al-istifham al-mutadamminu ma'ana talab tambaya ce wanda take dauke da wato ma'anar bukata shine ablagu fi talabi fi sighati al-amri abinda Allah yake nufi shine hal ahadun yabzulu hadha al-qarda al-hasan ko akwai wani a cikinku bayin Allah wanda zai zo ya zuba wannan rance Allahu akbar Allah shi ya halice mu yace mu bayar kuma wai a matsayin bashi kai Allah karimi ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne wai yace mu bayar kuma yace bashi ne zan biya ku la ilaha illa Allah man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana waye zai bawa Allah rance rance mai kyau wa za ka ba wa rancen Allah wani irin rance da kansa Allah ya ce rance ne mai kyau la ilaha illallah kuma Allah ya ce fayudha'ifahu lahu idan na zo mayar maka zan ninka maka shi zan ninka maka adhafan kasira ninki mai tarin yawa da ba wannan adam da ya gaya maka iyala dan da zaka samu idan ka ciyar ko ka ba wani فيجازى عليه أضعافا مضاعفة ابن القيم yace sai Allah ya mai sakayya ninki ninki ninki baninki wanda ba wani mai bayani ne sai gaya maka ga irin adadin abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai baka na sakayya idan ka taimaka ka bayar in wana musulmi ita wannan duniya gajeriya ce wallahi ba mai tsawo bace amma ga wanda Allah ya taimake shi kuma baiwa ce a gare ka Allah ya taimake ka ka fahimci muhimmancin taimako da ciyarwa da agazawa kuma ka ma saurari kalmar da za a maka amfani da ita wajen taimakawa mutane musamman irin wannan yanayi da kowa ya san halin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na faɗa a karatu a Kano kwanan nan muna tattaunawa a wani program yan wana musulmi wallahi malam ta kai ga ana kawo mana cases din yanzu satar abinci yana kan tukunya sata satar abinci ni din na an kamo wannan case din nayi bayani ba ɗaya ba ba biyu ba saboda mutane su san halin da ake ciki an gaya min anguwar an gaya min gidan dab da magariba makociya ta tashi ta shiga gidan makoci makociyarta ta sauke tukunyar tuwo bata gama nuna ba ta juye ta a bokiti bokiti ta shiga kamar ruwa za ta ɗiba wallahi ashe ba ruwa ta je ɗiba ba tukunyar miyar tana ɓararraka ba a gama haɗa ta ba ta juye ta akan akan bo, a cikin bokitin kayya kayya wacce ta shiga kwama ruwan alwala na magariba sai sai ta ji ana ana sauke tukunya ta bi ta da gudu wayo barawo barawo ta ce wallahi ba barawo bane makociyar ki ne yunwa ce ta koro mu yau mun fi sati ba mu dora ba kuku kullun sai kun dora daga ƙarshe sulhu aka yi aka raba abincin gida biyu to ba mu rabi ke ma ki daura biyu akwai dattijan da aka gaya mu a wata unguwa shi kuma kullun yana zuwa yana zaune bai da kwano ɗaya na dawa ko masara da zai aika injin nika ɗan sai kai nika a lokacin ya kai sati biyu an nemi abin da za a ci babu yaran suke tafiya tasha su yi bara su yi roƙo masu aikin ƙarfi su yi abin da suka nemo irin abincin bakin titin nan in an samu shi ya haƙura da shi da uwar da waye sauransu wata rana wata yarinya ta zo wucewa za ta kai nika ta niko ta dawo yana kwance a kofar gida yunwa tana bugunsa sai ce kai yaro yaka ko ke yarinya zo ya karbi ƙwariyar ya ce tafi za ta yi kuka ya ce tafi ya shigar ya ce wa matarsa ɗora mana aka ce ina ƙwariyar niƙa sai yarinya ta ce wane ne ya karɓa ba a yadda ba wallahi saboda dattijan duk wanda izo wucewa sai ya gaishe shi aka zo aka ce ana neman ƙwariyar niƙa ya ce ba sata aka yi ba ni ne karɓa na yi ni na karɓa ni wane dai gani yau sati na biyu ban ɗora komai ba a gida ni ko kullum sai na ga yarinya nan ta kai niƙa ba da shi ne wallahi suka fashe da kuka suka juya suka tafi suka je suka nemo wata masarar wani a Najeriya ake sa arewa ba wani guri ba wani dan uwa dalibin ilimi malami ne yake gaya yace da idonsa ya gani an je wani bawan Allah ya je sayan masara ya sayi kwano daya sai yace a bashi dusa kwano daya dusan masara ya hada ya ya gauraya da dusan masara da kwanon masara yace wa mai nika yace nika mun shi kaman nikan laushi da dusar da masara za a nike ya kai wa matarsa yace ki tankade wara-wara a tuka tuwon nan da dusar da kaza a ci a haka yace yana tsaye kuma sai ya ga wani ya sai dawa shi kuma yace a bashi irin dusan nan ta ta alkama ta bature yace a zuba mai kwano daya aka zuba masa kwano ɗaya shi ma ya hada ya gaura yace a nike masa yau fa ta kai ga mutane suna irin wannan rayuwa yanzu sai an ja maka aya an ja maka hadisi an ce ka bada kuɗi a taimaki mabukata yanzu waɗannan da ake faɗa ka san su to ga kungiya an samu wacce ita kuma aikinta ta bibici mabukata ta bibici wanda suke da bukata ta taimaka musu kai baka da lokaci baka da hali ka ka bayar ku taimaka saboda Allah jama'a ku sani cewa billahi azimu saboda muhimmancin taimako da ciyarwa din nan Allah wuta yayi alkawari ga mutanen da basu ma kwadaitar a ciyar ba ma fa ba wai fa basu ciyar ba a'a sun yi rayuwa ko su kwadaitar ko su zaburar ko su yi nuni a hanya su ce a ciyar ma ba su yi ba Allah ya jefa su auta ina ga mutumin da ya samu ya rike yake ya bayar ban sani ko kun gane jawabi na a waɗannan ayoyin da zan karantar da mu wannan fa bai ce a ciyar bane wai yayi shiru ya ki ya ce a ciyar ba wai fa bai bayar a kudin sa ba a'a tsabar rauni ya zaburar ya kwadaitar ya ce a ciyar ma bai yi ba Allah ya zabga shi a cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace a cikin Qur'ani khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim sami wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون كجاب أن الله خذوه ku damke shi fa gulluhu ku daure shi ku mai kunkumi ku sashi a sarka me wannan haka thumma aljahima sallu ku tsunduma shi ku jefa shi a cikin wutar jahim ku daure shi a sarka bayan kun mai kunkumi zar'uha sab'una zira'an fasluku wanda tsawon ta kai zira'i saba'in ku tsunduma shi a cikin wutan nan ta jahi ya ubangiji me yawan Allah nan yayi innahu kana la yu'minu billahi al-azim cikin laifinsa bai imani da Allah ba wannan bai isa kadai ba hadda wanda wala yahuddu ala ta'amil miskin baya zaburarwa baya kwadaitarwa a ciyar da miskini shi shiru yayi shi bai ce a taimaka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe shi taimakon ciyarwa kalmar ta'am it'am ko baka bayar ba ana da buƙatar ka kwadaitar ka taimaka ka yi magana ma a ciyar ko ba ka da kuɗi shiga ƙungiyar da take nema wa mabuƙata marayu da wasunsu ka shiga kai ma ai wannan aikin da kai a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ya ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ha kaga me kare ta addini baka gani ba alladhi yukadibu bid-din mai ta addini mai ta ranar sakamako wanda yake cutar maraya dalika alladhi yad'u al-yatim yake angije maraya ya kori maraya ya tura maraya yau marayu ba abinda ba a yi musu ba cikin wannan al'umma wai me yasa aka ware maraya da ambato saboda irin waɗannan ayoyi kar su fada kanmu haka za mu bar mutane su mutu su bar 'ya'yansu su wulakanta su tozarta ya du'ul yatim yace wannan mutumin wala ya huddu me ya huddu zaburarwa kwadaitarwa hadda ya huddu zaburarwa da kwadaitarwa yayi wa'azi yayi bayani ya zagaya ya karbo taimako ala ta'amil miskin fawailul lil musallin masu sallar ma bai kyale su bai ce suna da wata azaba ta wailu wani kwari ne a jahannama yayi bayanin su kuma me ya ja musu wannan da haka akwai hadari mutum ya zama ko taimakon marayan ma bai yi ba a wata ayar Allah ya ce wa ‘yan wuta aya ta uku ma salakakun fi saƙar me ya jefa ku wuta mala'iku za su tambayi ‘yan wuta me ya kai ku wuta ma salakakun fi saƙar yaya muka gan ku a wuta barka ji laifinsu qalu lam naku min almusallin ba ma cikin masu sallah ba mu yi sallah ba a duniya la ilaha illallah abu na biyu wa lam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini ashe rashin ciyar da miskini ashe rashin taimakawa mabukaci yakan jefa mutum wuta akwai wata aya da kake bukata da jan hankali da kake bukata sama da wannan walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wannan maraya wannan miskine wannan talaka da yake gefanka wallahi idan ba kai da gaske ba in baka taimake shi ba sai ya zama shine sababinka na shiga wuta in taimaka masa ashe gata ce gare mu a kira mu taimake mabukaci ashe baiwa ce ta Allah a gare mu mu taimaki mabukaci mu agaza mabukaci mu tallafawa mabukaci bai kamata mu zauna haka ba ma taimakon su ba bari tunatar da ku kissar sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya masa rahama Umar a lokacin sa Allah ya jarabe shi al'umma musulmi tayi wata rayuwa ta yunwa wannan amul majaa din malamai sun yi rubutu da yawa akan ta irin abubuwa na ban mamaki da suka faru yunwa akai malam yunwan ta kai ga sayyidina Umar a matsayin sa na shugaba yazo yana zagayawa a garin Madina sai ga mutane kowa ransa a bace ba a zama ana tattaunawa ba a hira ba a dariya mutane ko dariya ba sa yi yake tambaya yace wai me ya faru mutane naga ba sa sakin fuska duk rai ya baci dan hira ma ana tattauna a kofar gida ma ba a yi gaba daya sai a zo sallah kurin kowa ya kama gaban shi sai aka ce ya khalifatu rasulullahi yunwa ba abinci Allah ka ji maganar ka ko shi yasa jiya ka ce kai ba wata aya da kake gani a Qur'ani sai ta ciyarwa to ni ma gaskiya na fara ganin haka ashe rashin abinci yakan sa mutane mu'amalar su masu canja ha yanzu ko a yi a titi zaga wani dan mota kawai ka dan kauce sai ya zage ka alaji dan iska kawai me na maka yanzu sai ya zage ka a masallaci fa an zo za a fita mutum ka dan tsare shi kana daukar takalmi sai ga ransa a bace malam maza da Allah ka ba mu wuri kowa a hargitse yake fada ko yau da ake tsakanin miji da mata a gida aure da yake mutuwa larurori wallahi babu ko shekaran jiya na yi sulhun wani aure matan nan ta fi minti nawa tana mun kuka ga mijin shi ma yana hawaye saboda ta ce wallahi sai an sake ta wallahi malam ya bani takardata na gaji ba zan iya haƙuri da wannan rayuwar ba babu babu ba ci ba sha malam ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba ni na haƙura ni a sake ni na ce in in ki yi haƙuri in kika fita baki san inda zaki je ba ba mamaki gidan ku ma ki je a nemi dan abin da za a bara raka ba lalle a samu ba kowa a hargitse yake kowa a hautsine yake hanni din nan da nake muku magana wallahi ni ma ban tsira ba dan ni ma jira nake a yi mu wani abu ba yanzu wa'azin mu ya canja ba zage zage muke ta yi kullum Allah ranmu ne a ɓaci wallahi duk malami da yake ya san halin da al'umma take ciki kana magana sai ka dawo ka yi zage-zage saboda so kake a faranta wa mutane a sauƙaƙa musu kuma da ce ya daga haka aka ce gashi kun san dokar da ya fara kafawa wa kan shi ya kafa doka ya ce a matsayina na khalifa daga yau na daina cin abu mai maiko ko abu mai zaki ko abu mai gina jiki na daina ya ce wallahi tallahi ba zan ci ba sai talakawa sun ci a gidan umar aka ji malam cikinsa yana kullawa nan yunwa yana kurkurkur ya ce wa cikin ki kara ko karki kara la ya tsamu umar umar wallahi ba zai ci abinci ba sai talakawa sun samu abinci yanzu dan Allah shugabanninmu ba taimakon ku malamai suke suke da muku ayoyi suke rage muku aiki ba mun ga dama sai mu zama mu mai ta koyar da Qur'ani ana karanta ana haddacewa ku je ku sha duka wallahi a wajen Allah ka ku taimaka malam wannan halin da ake ciki na faɗa na maimaita in gwamnati tana ta ga dama wallahi za ta yi sauƙaƙa wa mutane ku buɗe bodojin nan a shigo da abinci ba shinkafa ce ta yi tsada ba duk a shigo da ita ku sha mamaki a ta shigo da ita ku saka tsaro a bodojinku ku sa duk abin da za ku saka a shigo da abinci a kawo taliya a kawo alkama a kawo shinkafa a kawo mene duk abin da za a kawo a kawo wallahi idan yayi yawa a cikin gari wallahi sai farashin ya sauka ko jalab bata sauka ba wallahi sai ya sauka malam akwai akwai tarihi ya tabbatar da daman Najeriya da wasu kasashe suna sauyin abinci yayi abinda ƙasa kaza take da shi mu ba mu da shi mu ba ku ku ku ba mu naku amma abun bakin ciki shine bodojinmu suna rufe ba za a shigo mana abin da muke da bukata mu ci ba ba mu da gonaki wadatattu da za mu noma inda muke noman an sake mana 'yan ta'adda a ciki sun hana mu yi noma sun mallake dajin suna kwance a ciki ta kai ga yau talaka mai noma sai an ba da harajin noma gonaki miliyan kaza a tattara a ba 'yan ta'adda gwamnati tana kallo shi noman kuma a ba su sati ɗaya sati biyu su kwashe nawa ne wuraren da aka je aka bunka wuta a rumbunan abinci a ƙasar nan duk an yi wannan duk mun gani sannan mu kuma ɗan abincin da muke nomawa a ƙasar nan kuma ana fit da shi gero ana fitar da shi yanzu akwai 'yan indiya 'yan china 'yan ƙasa kaza 'yan wane ne wallahi aikin su safarar kayan abinci a duk manya-manyan kasuwannin da ake sai da abinci a najeriya a arewa mutane suna nan malam suna sayar musu kaya kuma su suke daga farashin abincin yanzu idan bature ya zo ko dan indiya ya zo yana neman waken suya a kasuwa ana sayar da shi naira dubu talatin da biyar sai ya ce aje a rinka saya dubu talatin da takwas takwas kowa sai ya ƙi sayarwa a ƙaramin farashi sai kai wa kamfaninsa duk sun ɗebe sun sa suna ta kama suto suto suna zuba kayan abincinmu saboda suna amfani da damar naira mu ta lalace kuɗinmu ya zama kuɗin banza saura kaɗan su zama yayi da tarkace da haka a ‘yan dalolinsa kaɗan zai cika tireloli a ɗora su a ruwa a fita da su na yi hira da wani lakcara a abu zaria masanin harkar abinci ne da food security dokta ne a jami'a ya ce malam bincike ya tabbatar mana cewa kashi sittin bisa ɗari na masarar da ake noma ta a Najeriya arewa, billahi azimu kaji ake yi wa abinci, ana fitar da shi ne ƙasar waje ana yi wa kaji abinci. Kaji! mu nan ba mu ci ba ga ɗan uwanmu ya zo yana sayan dusar masara yana haɗawa da kwanan masara yana ci sun mai da amfanin ya yi tsada gwamnati ya kamata ta toshe fitar da abincin nan gero ana fitar da shi waken suya ana fitarwa citta ana fitar da ita zoborodo ana fitar da shi duk abin da ka sani ana fitar da shi gashi nan yau idan mun zo mu kasanmu ne muka noma amma abin sai ya gagare mu saya tsakani da Allah dole akwai gudunmuwar da gwamnati ya kamata bayar kuma shine muhimmanci a samu 'yan siyasa masu zurfin tunani ni ban ga dalilin da za a toshe bododin nan yunwa za ta kashe mu ba a buɗe su wata uku wata hudu in abinci ya yalwata a da rufewa amma me ya amfanin shi kansa mai gadin bodan a wace yake muna cikin wahala kuma mu ba mu da wadataccen takin da za mu iya noma hatta in gaya muku wani abu hatta kamfanonin da muke da su na taki a nan ƙasar wasu ma mun sani sun samu taimako na biliyoyin kuɗi daga gwamnatin Najeriya akan ya za su daɗa inganta kamfanin su yi fidda taki billahi azimu malam ƙasar waje suke fitar da takin suna sai da shi a yi kamfanin dan ƙasar mu kuma su zo su yi takin su hana 'yan ƙasar mu a yi ta fitar da tirorin nan ana fitar da su waje ana sayarwa 'yan ƙasar waje yau taki naira dubu talatin da wajen bakwai da takwas in ba sa'a ba sai an sai taki a damanan bana wajen dubu arba'in ko dubu hamsin ka gaya mini buhun taki ɗaya ya kai buhun shinkafa ko ya fi buhun shinkafa ko kuma ya kai buhun dawa ko ya kai buhun masara taki ɗaya yaya za a yi mu ji daɗi tsada ta yi yawa yau yanzu din nan da nake gaya muku yau buhun wake ɗaya buhun wake ɗaya naira dubu ɗari ɗazu da safe wani ya kira ne za mu yi buɗe baki a wani masallaci na ce a taimaka ya ce malam taimakon bana fa ba za a same shi yadda ake so ba ya ce bara na ba da dubu talatin dubu arba'in dubu kaza an sai buhuna kaza bana ya ce wallahi ba zan iya ba buhu ɗaya na tura a sayo mini naira dubu ɗari plus jarkar man gyada da za a toye kosai wannan mai dai na toki wannan mai mai yalo jarka naira dubu hamsin da wani abu sati biyu da suka wuce nake magana da wani ɗan kasuwa na ce muna so mu ɗan tanada saboda abincin azumi na raba wa mutane ya ce malam kamar zaka siya dubu arba'in da biyar biyar ne yanzu shekaran jiya wani yake gaya ya ce gashi nan malam naira dubu hamsin da wani abu ne jarka ɗaya buhun gero nawa ake sai da shi buhun shinkafa naira dubu sittin da wani abu ta cikin gida ta waje naira dubu saba'in da wani abu masara dubu sittin dubu hamsin da wani abu gero dubu hamsin da wani abu dubu kaza dawa ma haka babu wani abu mai araha to ka gaya mai yadda talaka zai ci wallahi ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba da haka ana nan sai dai a ci gaba da ɗanɗanar wahala da ƙunci ga ba kuɗi hannun mutane ga kuɗin in ka same su ba su da daraja komi yawansu abu kaɗan za ciyar maka jama'a saboda muhimmancin ciyarwa Allah a cikin alkur'ani sau talatin da takwas ya yi magana akan a ciyar sau talatin da takwas ciyar ciyar ciyar ciyar ciyar banda ayoyin da suka zo suke magana akan a ciyar alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة البقرة ده الله يذوبون يتسيده مكان عكن تيروا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أو تآير قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال شيرواني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون تنفقوا تنفقوا تنفقوا إن دكشير وألا يكنفي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين الذين ينفقون ينفقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله الله yana ninkawa ga wanda ya ga dama wanda ya ce rake maka kai ka matsa gun buge ka da ayoyin ya zan zo ina jawo ayoyin a ciyar a ciyar kai baka san halin da ake ciki ba abinda na faɗa daidai Allah shi babu lada wanda na yi kuskure ko tuntuma har shi ina neman afuwar Allah tsakani da Allah da tajabir mai kula da yana nan da na isa masa sako in taho daga Kano yanayin nan in biyo jirgi in zo Abuja in taho daga Abuja in zo nan a minti ashirin haba da Allah zo a yi mutum kulle-kulle haka ina da maganganun da nake so na faɗa wallahi raina a bace yake Allah ya taimaka da kuka tsaye da ni da na fasa wani koya gurin nan in in tafi kuma an jima an bar ku da yadda za ku je ku gare ni zo ka karba Allah ya sa albarka Allah ya taimaka na san zuga ka aka yi Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya aini ya kware kawai aka yi wannan baki baki ashek dr abdullah usman garin kai gidan da wannan muhallara da shigalin shigalin da sai da fasar allah ya za kuma aiki da za su yi wannan muhallara cikin akawun ɗin nan da aka gabanmu domin alamun aiki da muhadara shi ne muka tasirinta a cikin wannan akawun mai aiki da ayoyin da muka jiya da malai karanta muna ya sa kowa ya ba da gwargwaron abin da gare shi sai mu yi tawassuli da abu da muka ba su a domin Allah ya buɗi kai tsaye insha Allah za mu gayyaci Profesa Salisu kuma shugaba na babbar jami'a nan ta Al-Istiqama domin ya zamo zai ɗaya darwaya ga abubuwan da da shi mai girma sadauki ya faɗa da kuma dr abdullahi garin ya faɗa sai zamo kamar wata abin nan wani ta'aliki a kai
alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah kamar da kuka sani dai dr abdullahi ya biya ne yau don shi na kyale shi ga ayoyi na ta zubawa wal mufuna bi ahadihim idza ahadu kawai bai karanta ba mun yi alƙawali da shi biti a shahid Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya laktocin yau duk sun yi daɗi kuma sun fa'idattar sun amfanar na ji kuna ta kabbara ina can waje ina wani sulhu zan gane kabbara ta kai ciki ko ba ta kai ciki ba in muka fara ansar kuɗi in muka fara ansar taimako dama mal ilmu illa bil amal ilmi bai da wata fa'ida sai aiki don haka yanzu an gama magana ilmi saura magana aiki kafin in kira na gaba da zai magana Uh, Profesa Mansur Ibrahim ya buɗe wannan asusu da tallafin naira dubu ɗari. Kusan mun gaya muku mu ko dubu ɗari muna karɓa ba wai dole sai da yawa ba. Wanda ya ba da dubu ɗari zuwa sama duk abin da Allah ya sauwaƙe ma. Dama rai na kaɗan ɓarawo ne ba mu cewa wai dole sai miliyan. To in dubu ɗari da Allah ya hore ma ya za mu yi sai mu ce ba za mu karɓa ba. Don haka Profesa Mansur ita ma ba ta yarda da ni ba ko microphone ɗin. Okay.
to muna an sa abin da aka saka dubu ɗari.
Daga Profesa Masu Alhamdulahi ya buɗa ya buɗa gudunmuwa da naira dubu ɗari. Malam Hussaini Illo ya ba da naira dubu goma. Mun samu Ahmad Abdulkadir ya tura naira dubu biyu. Malam Jamilu Yahaya ya tura naira dubu biyu. Ku ci gaba da turawa Allah ya saka da alkai ya tura naira dubu ashirin kai. Malam Jamilu Yahaya ya tura naira dubu ashirin ne dubu biyu ka tura. Wake hurar ra'in loko ta tura naira dubu goma, Allah ya saka da alkhairi.
a yanzu sai in kira eh, shi professor Mansur da ma ya bada uzuri yana da uzuri don haka ya wuce yanzu zan kira na Ma- mazu kai okay ah, bismillah malam bashir marafa ya ce zai announcing tashi cikin wace
ma'amalar na ala kofi a kasar mai wannan zan ba da dubu ɗari shi ma zai ba da dubu ɗari insha
wannan ana maganin malamai masu abin hannu a sokoto su ne number one eh su ne fauka Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah dai kun ga gudunmuwa tana nan tana kara yawa zan kira professor Salisu Shehu ah, shi kuma ya bashi minti goma kacal professor kuma na san is always on time in time in respect time insha Allah zai goge laifin da abokina ya gode da abokina bai yi laifi gaskiya fi sabi da layi wa'ina ayoyi da ya zuba ai masha Allah da barakallah Allah ya saka da alheri dokta Bro. Malam Islam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، da farko ina yi wa wannan cibiya fatan alkhairi da kuma waɗanda suke mata jagoranci ina kuma musu jinjina kuma ina taya su murna domin wanda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora a kan turba ta taimakon marayu to ya hore masa dukkan alkhairi na duniya da lahira. Allah ya taimake su ya ƙara musu muwafaka mu ma kuma Allah ya taimake mu ya ɗora mu akan irin wannan turba ta alkhairi abu na biyu ta'alikin da zan yi ban san me zan ce ba baicin mai girma sadaukin Sokoto da Sheikh Professor Abdullah Gadan Kaya sun zo sun gama caza wato wannan ɗaki da ayoyi da kuma gwalagwalan bayanai mutum babu abin da zai iya faɗa bayan waɗannan sun gama karaɗe filin da sukuwa to amma tun da ta'aliki ne bari yi ƙoƙari kamar yadda mai gabatarwa ya ce na ɗan yi ɗauraya a kan abin da suka gabatar duk da Sheikh Abdullah Gadan Kaya shine yayi lecture ta ƙarshe barin fara da ta'aliki akan gabatarwarsa lokacin da ya fara gabatarwa ya ambaci kalmar da sadaukin Sokoto ya ambata cewa in ya kalli Qur'ani ko ya duba Qur'ani bai ganin komai sai infaki to shi ko sai yazo yayi ta zubo ayoyin infaki din Allah ya saka musu da alheri baki daya to ni daure da zan yi akan wannan kuma su malamai malam abdallah ina so ku ji don Allah ina yi kure da ku gyara abdallah ina mai hula daure yadda zan yi in na yi kure ku gyara akan waɗannan kalmomi guda biyu da kai da sadokin sokoto abinda zan faɗa don Allah ku saurara wallahi in muka karanta alƙur'ani gaba ɗaya idan muka karanta alƙur'ani banda ayoyin tauhidi da imani to wallahi babu wani abin da Allah ya jaddada ƙur'ani in ba in faƙi ba ɗaure ya kenan da zan yi bayan tauhidi babu wani abu a alƙur'ani da Allah ya jaddada sai in faƙi cikin ayoyin da ka kawo Dr. Abdullah Gadan Kaya mu koma cikin suratul baqara din daga inda Allah ya ce masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim tun daga kan wannan aya Allah yayi ta maganar infaki har zuwa kan inda yace wa in kana zu usratin fanazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ka gaya min wani subject mata da Allah ya dauki ayoyi kamar a jere 18 wannan abin kawai yake ta ambato in ba tauhidi ba babu cikin qur'ani sai in faki domin kana gama wannan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yudbiquna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajr kana gama wannan qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kai ta tafiya ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيموا إن تبدوا الصدقات فإن فنئما هي وإن تخفوها هكذا كيتم إنفاقي إنفاقي fuskokin da za a nuna yadda Allah ya yi ta maganar infaki suna da yawa wannan fuska ɗaya kenan fuska ta biyu cikin ayoyin da duk aka kawo daure yadda za mu yi shine duk inda Allah ya siffanta muminai ko ya siffanta su da kalmar muminai ko muttaqai ko al'abrar ko ibadun rahman da wuya ka samu inda Allah ya siffanta muminai bai ambanci cewa cikin siffofinsu akwai infaki ba babu cikin ƙur'ani sannan kuma duk inda Allah ya yi maganar ‘yan wuta ya kawo siffofinsu sai ka ga cewa ba su ciyarwa kamar yadda ya kawo alƙiya fi jahannama kulla kaffarin afim me yace manna'in lil khairi manna'in lil khairi mu'tadin murid kuma tun da minti goma aka bani mu dawo nan surorin ƙasa ƙasa cikin waɗansu daga ayoyi da malam ya karanta mu ga daga sabbihi isma rabbikal a'la zuwa suratul nasi sau nawa Allah ya kwadaitar akan ciyaswa sau ne ya yi maganar sallah daga cikin walfajir kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kana gamawa sai ka shiga cikin suratul balad falaqtahama al-aqaba wa ma adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin fi masghaba yatiman ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة كان في تاسك في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى sannan ya ce wasai yujannabu al'aqqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda kana fita sai ka shiga wadduha fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar kana gamawa sai ka shiga wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kana gamawa sai ka shiga ara'aita alladhi yukadibu bid-din fadhalika alladhi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin a gashe yace wa yamna'una al-ma'un wallahi babu abinda Allah yake so kamar ka ciyar da bawa tun da dai Allah ya gafarta wa karuwa saboda ta ta tausaya makare kuma bayan a wata ruwaya manzo Allah ce wa shakara laha banda wa ghafara laha ko ba haka ba wa shakara laha Allah ko yayi maka godiya Allah ya sa mu dace cikin 'yan mintotan da suka rage ta'aliqin da zan yi dangane da gabatarwar sadauki shine wato yawan kalmomin wayo da muke faɗa. Wannan kalma ta wayo da muke yawan ambatonta, ni dai tun lokacin da nake primary school, tun lokacin da nake primary school nake jin manyan mu suna cewa kai ai wallahi gari yayi zafi ai kaza kaza ina yawan jin koke wallahi mu sani bi shukuri tadumun ni'ima bi shukuri tadumun wa bi shukuri tadumun ni'ima ni'ima tana dawwama ne da godiya kaga wannan yawan raki din nan albala'u muwakkalun bil mantiq duk da dai ba hadisi bane amma magana ce ta magabata har sunan mu suna yawan jawo mana bala'i wannan rashin godiya Allah da koke kullum na daga cikin abin da yake aukar da mu cikin wannan yanayi da kullum abin sai ƙara gaba yake kuma mu ba mu gane ba ba mu ganewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani mai girma butulci shike kawo yankewan ni'ima wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون don haka wallahi kalmar shukura da nuna godiya ga Allah ta yi karanci a harsunanmu don haka mu koma ga Allah wajen nuna shukura ba mu sanin ni'imar da muke ciki sai mun ɗan yi tafiya ka je ɗaya daga cikin waɗannan West African countries ɗin a tara ma mutane a hall kamar yadda aka tara mutane nan a hall in any of these West African countries ka gani wallahi ba ka iya ganin mutane da suturu masu kyau irin yadda kake gani cikinmu duk gwanjo za ka gani a jikinsu ko in ka je masallacin juma'a ba ka ganin wani mutum da riga mai haske irin wanda muke sawa amma kullum muna cikin kuka wai ba mu da shi Allah ya sauwake abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne wato rashin al'adala al'ijtima'iyya na daga cikin abubuwan da suka kawo yunwa da ƙarancin abinci a nan ƙasar wato Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana manufar shari'a ta musulunci dangane da musamman dukiya da sarrafa dukiya cikin al'umma a cikin suratu aya ta suratul hashir ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabni sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum canda lokacin da ake sata dukiyar Najeriya in single digits in single digits a ce ya saci naira biyar ko ya saci naira bakwai to dukiya tana dan sauko tana saukowa ga ga bayin Allah shi yasa lokacin da muka yi karatu a wannan a wannan shekarun ba abinda ba a bamu a makaranta babu abinda ba a bamu a makaranta har da kudin kashewa ana cewa pocket money ana bamu domin dukiya tana trickling down tana zuwa tana isar talaka sai sata ta koma in double digits ta ce ya saci 23 naira ya saci 25 naira ya saci 57 naira hatta tana nan in, in double digits still talakawa suna samun abin da ke na dukiyar ƙasa sai satan nan ta ƙara girma sai ta koma in triple digits a ce ya saci dubu uku ko dubu biyar ko dubu bakwai duka double digits ai triple digits ko ba haka ba ai abin ɗari biyar ko shi ne triple ɗari bakwai satin nan sai ta ƙara girma sai ta koma quadruple digit four digit sai a ji an ce manaja kaza ko director kaza ko commissioner kaza ya saci dubu biyar ko dubu bakwai sai satar ta ƙara girma yanzu satar da ake is not even in millions sata ce in billions in billions don Allah mutum guda mutum guda ya saci billions don Allah yaya dukiya za ta sauko ƙasa talaka ya samu babu al'adala al'ijtima'iyya kuma rashin adala al'ijtima'iyya shine wancan ya saci akuya a je a tsare shi a kurkuku yayi wata shida ya saci akuya ko kuma wancan ya kasa biyan bashi na dubu biyar a je a aje shi a kurkuku ga mutum shi kadai ya saci du- biliyan 90 yana yawo a cikin ƙasa yana yin abin da ya ga dama a ƙasa yaushe ƙasa za su zauna lafiya irin wannan wallahi bai yiwuwa bai yiwuwa kuma muna nan muna celebrating wa'annan barayin muna girmama su to dole sai an samar da al'adala al'ijtima'iyya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al'azim li wa lakum wassalatu wassalamu ala rasulillah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi bro mun ji dadi Allah ya saka da alkhairi wata maganganun yau da aka yi su ma sadaka ne wallahi babban abin da muke bukata shine mu canza mindset wallahi wahalar da ake faɗi a baki tafi wadda ake sha a jiki kuma masu shan wahala suna can ko waya ba su da masu smartphone suna nan suna ta butulce mana imomin Allah a Facebook suna ta faɗin awayyo ana cikin wahala masu shan wahalar na gaskiya wallahi ba su da smartphone wallahi duk mai smart- smartphone wallahi makaryaci ne faɗi kawai yake ana cikin wahala wallahi baya cikin wahala mu mun sani cikin masu zuwa neman taimako wajenmu kawo number waya ka wallahi ban da number waya kawo account number ɗinka wallahi ban da account number wa'annan su a cikin wahala rashin gode amma Allah ya yi shaɗan ya yi alƙawali babban abin da zai muna shine ya hana muna mu gode ma ni'imar Allah ni Allah yake cewa yana magana shaɗan cikin suratul a'raf ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين shi da abin da yake so to duk inda ya zo kai ta kuka shekara goma da suka wuce yanzu 2014 akwai mutanen da suna da albashi abin da yake dubu bakwai da ɗari biyar kullum hudun suka yi wayo Allah zafi babu wayo Allah ya zamu da rayuwar mu buhun shinkafa dubu bakwai da ɗari biyar yau suna nan albashin su bai kai dubu ɗari da hamsin ba buhun shinkafa dubu saba'in dole su sayi kuma ko sayi ko ni'imomin Allah don haka muna cikin ni'imomin Allah mu ta gode ma ni'imomin Allah alhamdulillah ana ta ci gaba da samun taimako ana ta ci gaba da samun tallafi zuwa yanzu mun gama abin da ya shafi lakcoci yanzu mun bude flow na karɓar taimako da karɓar tallafi kamar yadda ni faɗi Profesa Mansur Ibrahim ya ba da naira dubu ɗari Malam Bashir Marafa ya ba da naira dubu ɗari a a Malam Ali ta hanyar Malam Bashir Marafa shi ma ya ba da naira dubu ɗari wakilin kwamishina Eh, na gama.
Assalamu alaikum. Tsakani da Allah tarihin da Profesa Sani Shehu ya yi, wallahi ya kuma ni sosai ƙwarai. Wallahi ina da wata yar buhun shinkafa ta guda biyu da na ajiye, na haƙura da ita. Yawwa. Da kuma jami'ai bayani a matsayina na wanda ba kwamishina ba. A matsayina na jami'ai wanda ba kwamishina ba. ban fara gani ba to yi wani alibi ta yin na ba da buhun shinkafa fiftike shi baya biyu da ƙur'ani sabo gadagal guda goma ga wannan kungiya a matsayina na wanda ban fara shira ba wannan ni ba da kirki ba ni Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan buhun shinkafa guda biyu ita wannan kungiya yau zan koma kan in akwai direba sai a hada da shi sai ba shi ya lodo ta ya kawo ta zan so eh, zan so a lodo ta a kawo ta a farke ta a bi gidajen marayu a basu da wannan kurana a karanta su a gidajen marayu zan so haka in ba haka ba kuma mu ce fana da ita mu sa ta a shago mu sayar mu turo muku da kudin ta aljihun kwamishina in ya so ya haɗa shi da abin da ya sauka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi irin wannan sai malaman sunna su dai su yi maka wa'azi kuma su baka kaya kai sunna akwai albarka Allah ya saka da alkhairi sheik a kun ga buhun shinkafa biyu da qur'anai guda goma Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kamar yadda faɗi professor Mansur ya bada dubu ɗari malam Bashir Marafa ya bada dubu ɗari kuma sai ya yi alkawalin dubu ɗari na mala Alhaji Ali da Alhaji Ali nan zamne ya ce a maishe su dubu ɗari biyu Alhaji Ali Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya dama haka muka sanka akwai wakilin kwamishina for higher education ah, malam aminu balarabe ya ba da naira dubu biyar kuma ya yi alkawarin zai isa da sako ga honorable commissioner akwai Jamilu Yahaya 20000 da muka faɗi dazu akwai Ibrahim a Professor Ibrahim Magawata ya bada 20,000 Allah ya saka da alkhairi akwai a Mairo Ismail ta bada naira 10,000 akwai Fatima bintu Musa ta bada naira 10,000 akwai Zalihat Amin ta bada naira 1,000 ga sunan dai kuɗi suna ta shigowa akwai Aisha Ladan akwai Umar Aisha, akwai Nasiru Kodiyo, akwai Aisha Ladan, akwai Ahmad Abdulkadir, akwai Kodiyo, Nasiru dukkanin su iso da nasu turo da nasu taimako. Kamar yadda gaya muku lokacin lakta ya kare. Ga masha Allah, Mala Abraham Musa ɗaya daga cikin DOT member za ba da naira na gugan naira dubu na gugan dubu a dubu hamsin. Allah ya saka da alheri. Wani kuma mai kafara ba. duk wanda bai kabara ba sai ba da fiye da haka mala abdul injiniya a abdullahi adamu kari ba kuma ansar da dare ka duk karanta sai ka to ka ce min ba haka wani da ta abdullahi adamu ko injiniya abdullahi adamu ina yake ok da ta da ta abdullahi adamu es ya ba da naira dubu biyar Allah ya saka da alkhairi yanzu zan gayyato a upload din bubuɗe yake yanzu duk wanda yake so ya zo nan yayi sanarwa ko ya aiko muna da POS akwai masu karɓar cash waje kuma ga ga account nan yanzu zan gayyato Amina Alhaji Maskudu Musa Bashar domin ya zo ya yi nashi declaration ah kare da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko ina ma bakonmu malaminmu bakonmu malam abdullah barka da zuwa da kuma ya haɗa da godiya da wannan tafiyar da ya yi tun daga gari na kano har zuwa sokoto allah ya saka mana alheri mun gode ta ƙara mana zuwa ina mabuwayenmu da ke kan haifarmu waɗanda ban san sunayen su ba da malamanmu barka da zuwa Wallo mala ya ce jawabi ya kare so abu ne da duk malamanmu su riga su yi magana kowa ya san muhimmancin ciyarwa abu ne da aka yi magana da malamanmu na faɗa a ƙur'ani wanda yake duk wanda ke wannan wurin ɗalibi ne ga malamai so yana da kyau mu gane wannan lokaci yana da bambanci da kowane lokaci da muka samu kanmu ni ɗan sokoto ne yana zama sokoto ba da da abinci ya kai mu wasu jihohi ko wasu garuruwa da muke zama amma mahimmu ya kira mu da yake duk lokacin ramadan yana kiran mu tattauna wanda yake kowa ya san family da mun kai to ramaniya abu ne na irin wannan da muke kuma abokanai ne naku so mun zo daga niyyar kwana biyu ko uku ko hudu mitin so kan yanayin wallahi ina ganin na kai wata ɗaya yanzu ba abu bane na zubar da lada a'a muna bayani don a san halin da ake ciki za ka ga yaro ya kwanta bai san ma me zai ya tashi bai san inda ya ba to mu ji tsoron Allah babu babba babu karami in ka san kana da ayyuka a kon abincin mutum uku dan girma Allah ka taimaka ko na mutum ɗaya ka ba dan Allah in ka san ka saba sadakar dubu hamsin dan Allah ka ɗaga ta muna duk muna cikin ni'ima muna cikin aljannar duniya akwai wanda ya tashi wala bai san inda ya ko bai san wanda zai roƙa ya bashi wanda ya roƙa ya wanda zai roƙa ya bashi shi ma yana nema so abu ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne ni na ɗauka za mu zo ne wa'azi ban san yadda program din da yake ba ba mu so da shiri ba amma a haka na yanka dama mu ba mutum ɗaya ne ba da abu a madadin mahaifinmu mai girma mahaifin sakutu Allah ya kara ma rayuwar shi albarka shi da yake biyan da mu akan haka Alhaji Musa Bashar da yana Alhaji Zani Musa Bashar da ɗan yayana Alhaji Abdulrahman Musa Bashar da ni madadin kaina da Allah ya hakuri da shi ba a shirye nake ba na ba da miliyan ɗaya yanzu ga akawun namba na gasa
Masha Allah tabarakallah Allah ya saka makarina da alkhairi dama halinka ne mun san kana yi kuma muna gani kuma mun san halin gidanku ne ana yi masha Allah Allah ya saka da alkhairi don haka honorable masmukudu Musa Bashar a madadin babanmu ah, maya na Sokoto da kuma yannanmu MD da chairman da Alhaji Aminu da baka faɗi ba har da shi ya shigo ciki ya sun ba da naira miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya shine highest donation da muka taɓa samu daga mutum ɗaya tun sadda muka fara wannan program ɗin Allah ya saka da alkhairi don haka ko ka ka cire tuta honorable Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Ah, babban malaminmu Professor Salisu Shehu ya yi muna lakca ya zo ya ya amshi gayyatar mu kuma ya ba da naira dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi Malam Nura attajiri ɗan gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya kuma ya bada naira dubu biyar Allah ya taka da alkhairi ka burge ni sosai Allah ya biya Ah, mun samu dubu hamsin daga mamu da sifawa Allah ya taka da alkhairi mun samu wasu dubu hamsin daga Musa Abdullahi Allah ya taka da alkhairi yanzu zan kira wani mutum wanda irin waɗannan ayyukan da yawa yake yin ko ina da ko ina a gina masallaci na a gina makaranta can a ɗauki shirin a shan damar a rediyo a ɗauki kaza a ɗauki kaza abubuwa da yawa kun san mutane masu yin abubuwa da yawa wallahi jin mai hankali ya san komi suka bai to sai a ce Allah ya taka musu da alkhairi mutum ne zai zo ya yi- ya bada wani abu a nan amma kafin nan ya bada irin shi Allah ɗaya sai iyaka wurare daban-daban kamar da kuka ji kane na honorable Musa Bashar ya faɗi yana ɗaya daga cikin mutanen da muka san suna irin waɗannan abubuwa su ba su wa nan su ba su wa can haka wanda zan kira yanzu shine Alhaji Siraju Abubure Alhaji Siraju Abubure mutum ne wanda kowa ya san ayyukan alkhairi shi a jihar Sokoto ni dai ban san wata dukiya a Sokoto da take amfanin addini ba kamar ta Alhaji Siraju Abubure Allah ya saka mai da alkhairi yanzu shi zan kira ya fiye da shi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
da yake aiki a rijiyar suwa abu ne mai kyau amma mu sani wa ma tun fi kumin hayar kwale an kusa da wani duk abin da mutum ya ciyar to don kawo shi don kan shi ne wa ma tun fi kumin laftiga a wajen Allah kuma idan mutum zai ciyarwa ya yi don Allah kawai kada ya yi domin alfahari ko don wani ya gani wa ma tun fi kumin hayar yawon ilaikum wa antum la tuzlamun sannan Allah zai cika muku a abubuwan da kuka yi na alheri kuma Allah ba zai zalunce ku ba so a malamai sun yi maganganu na cewa a ciyar saboda Allah ya ayyu allazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ya ku wanda suka imani ku gabatar da wani abu dan gobe domin a Allah zai ba ku labari da abin da kuka aikata su وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون duk wannan ayoyi na cewa ku ciyar tun kafin mutuwa ta zai ke mu danku ya ce da ya sani da ya yi fiye da haka duka waɗannan abu a yana da kyau mutum dai in zai ciyarwa ko ya wani abu na aikin alheri to shi sa ikhlasi ne don Allah ba don a yabe shi